أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani yadda a muka karanta jiya Allah ya ce mana kaifa tasfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaykum yana mamaki yana tambayan kafiran makka cewa yaya za ku kafu cewa Allah kun san cewa Allah nan shine ya rice ku tun kuna babu ya dawo da ku akwai wallahi kalakun makar jami'a ta matsaye kai ba ta na billahi ya ya ku kafin cewa Allah hukuntumu a muwatan kun kasance kuna a matattu sun mai sannan kuma shi raya ku sannan kuma ya kashe ku sun bai lai turja'un kuma wajen Allah nan za ku koma a ƙarshen al'amari sai Allah ya ci gaba da mana bayani cewa huwa shi Allah nan yana ƙara mana bayanin ni'imomin da ya mana shi Allah ni'imomin da ya mana ba sa ƙidayuwa abin da yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha in kuka ce za ku kirdige nimomin da Allah ya yi muku to ba ku sa ku kirdige ba ba kowa ne Allah yake bashi iko ya godewa nimarsa ba ba kowa yake samun wannan ba sai wanda Allah ya ga dama sai wanda Allah ya zaba Allah ya ce mana huwa shi Allah nan huwa allazi khalaqakum shi ne fa khalaqa lakum ya halitta muku ma fil ardi jami'an duk abin da yake doron kasa duk abin da yake bayan kasa Allah ya halitta ne saboda ne saboda dan adam saboda dan adam Allah ya halitta wannan duka in kaga tsire-tsire a bayan kasa Allah ya yi saboda dan adam ne in kaga dabbobi a bayan kasa Allah ya yi saboda dan adam ne da sauran nimomi wanda suke ba sa kidayuwa duk wannan Allah ya yi ne saboda wato ni'ima da yi wa ɗan adam huwa allazi khalaqa lakum ma fi ardi jami'a bayan yayi wannan sai ya daidaita a birbishin ku maganar daidaitan Allah akan al'arshi wato malamai sun yi maganganu da yawa akwai waɗansu malamai ko in ce suna kiran kansu malamai suna cewa wai Allah yana zaune a kan al'arshi da gangan jikinsa a uzubillahi shi Allah ba a cewa yana da gangan jiki Allah baya da gangan jiki mun yi imani akwai Allah amma ba mu san ya yake ba laisa ka misli shay'un wa huwa samiul basir kuma dole ne mutum ya yi imani akwai Allah ya yi imani da manzannin Allah da littattafan Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da tashi ranar alkiyama da wuta da aljanna da kaddara ko ta yi daɗi ko ba ta yi ba don mutum ya yi imani da wannan to ya zama mumini dole ne mutum wanda ya yi imani da arrahmanu al'ashin sawa dole ne ya yi imani da wasjid waqta ribi Allah da yace ya daidaita akan al'arshi shine kuma yace kai sujjada ka zo kusa da ni shine yake cewa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun yace na fi kusa da kai na fi na fi kusa da rayuwanka akan kanka na fi kusa da igiyar rayuwanka akan kanka amma baka sani baka gani don haka Allah ya ce mana shi dai ya daidaita akan al'arshi Imam Malik da aka masa tambaya sai yake cewa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wa imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun Imam Malik yace wato daidaita sanannen abu ne a ce wane ya daidaita abu kaza ko kuma daidaitan ubangiji wannan sananne ne alistiwa malumun wal kaifu majhulun amma yaya Allah ya daidaita wannan kan ba wanda ya sani duka littan Allah ba wanda ya san wani sai wanda Allah ya ga dama ya sanar wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa imanu bihi wajib kuma dole ne ka imani cewa Allah nan ya daidaita a shi yadda ya faɗa yadda ya tabbatarwa kansa wasu'alu anhu bid'a kai tambaya yaya Allah ya daidaita wannan bid'a ne inji Imam Malik lagarin Allah ya ce mana huwa allazi huwa shi Allah nan allazi wanda khalaqa lakum ya halitta muku ma fil ardi jami'an duk abin da yake doron ƙasa da ma wanda yake cikin ƙasan duk ya halitta ne saboda ku akwai nimomin da suke bayan ƙasa akwai nimomin da suke cikin ƙasa kaga irin tsire-tsire kaga daga cikin ƙasa suke fitowa duwatsu daga cikin ƙasa suke fitowa fetur daga ƙasa ya fito gas daga ƙasa ya fito basilin daga ƙasa ya fito abubuwan da ma'adinai da suke cikin ƙasa Allah ɗaya ya san iyakansu to duk abin da yake doron ƙasa da abin da yake cikin ƙasa Allah ya halitta ne saboda ‘yan adam, su ko mai sa Allah ya mutu wannan gatan saboda annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam. Halakala kuma mafiyar jami'a sun matsawa ilar sama'i sai Allah ya daidaita a birbishin ku. Fasawawun na saba samawacin, haka Allah ya yi su sammai guda bakwai, ko wallazi da yana cewa wani waje Allah nan shi ya rishi sammai guda bakwai da kuma kasai guda bakwai. To kaga yake wa sawahun na saba samawati Allah ne ya yi su ya daidaita su akwai sama ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jirci wannan sammai lokacin da ya je Isra'i da Miraji a fasawawun na saba samawatin وهو شيء الله نم عليم بكل شيء وهو بكل شيء عليم abin da ka sani komin kankantan abu Allah yana sane da shi komin girmansa Allah yana sane da shi baya manta baya manta karami saboda kankanta baya manta babba saboda girma ana kowanne yana ba shi haƙƙinsa gurgudu yana ba shi haƙƙinsa gurgudu babba ya ba shi haƙƙinsa ƙarami ya ba shi haƙƙinsa da haka kuma wato ba wani abin da yake shagaltar da shi akan wani abu za ka samu mutum idan yana wannan to ba zai iya yin wannan ba idan yana yin wannan ba zai iya yin wannan ba amma ban da ubangiji subhanahu wata'ala shi kam kulla yawmin huwa fi sha'an baya da ranar hutu baya da lokacin hutu subhanahu wataala kuma karka yi tsammanin yana aiki ne irin aiki irin namu kuma karka yi tsammanin ya gaji don ya ce mana ya yi sammai da abin da ke ciki kasai da abin da ke ciki cikin kwana shida to sai yahudu suka ce to ranar asabar Allah ya huta kenan da haka su ma su yi hutu a wannan ranar amma wannan ƙarya suke haka Allah ya ce wa ma masana min lugu haka Allah yana sane da komai duk halittansa da yayi yana sane da halin da suke ciki duka yana sane ba abin da ya buye masa subhanahu wata'ala
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال ربك للملائكة إني جائل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Allah malaukakin sarki bayan ya gaya mana waɗannan nimomi da yawayan Adam sai ya koro mana wannan kista ta babanmu annabi Adam. Allah lokacin da ya yi nufi zai kawo mutane duniya, zai kawo mutane sai ya shawarci mala'iku. Saboda ya zo a jisi ingantacce cewa Allah malaukakin sarki ya halitti ƙaddararsa ko kuma kowane halitta ya halitti ƙaddarar ya gama kafin a halitti sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin tun kafin nan Allah ya yi ya rubuta mana ƙaddarorinmu yadda za mu zo duniya yadda za mu rayu yadda za mu koma duk Allah ya riga yi wannan kafin ma ya halittu mai da ƙasa to da lokacin da zai kawo mu yan adam a doron ƙasa ya yi sai ya shawarci mala'iku ina so zan yi halitta wa iz qala rabbuka ya rasulullahi wa iz tuna qala rabbuka lokacin da Allah ubangijinka yace lil mala'ikati ya gaya wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ina so in sanya khalifa na a bayan kasa wanda zan turo sakonni na isarwa mutane saboda mutane su suke wato wannan halifan wannan wannan halifan wannan su suke khalifantan junansu kamar yadda sai na abubakar ya zama halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda sai na Umar ya zama khalifan sai na abubakar yadda sayyidina Usmanu ya zama khalifan sayyidina Umar yanda sayyidina Ali ya zama khalifan sayyidina Usmanu haka haka to Allah yakan sanya khalifofinsa a bayan kasa kamar yadda ya gaya wa Annabi Dawudu ya Dawudu inni inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqqi to haka Allah yake sanya khalifofi kuma khalifofin nan yakan sanya mutane a kowane ɓangare akwai khalifofi masu shugabanci akwai waɗansu kuma khalifofi ne wanda su kuma ciyarwa Allah ɗora musu waɗansu kuma ilmantarwa Allah ɗora musu waɗansu jagoranta al'umma Allah ɗora musu mata kowane ɓangare Allah ya kawo mutanen da za su yi masa aiki a wannan layin sai ya shawarci mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ina so in yi wata halitta a bayan ƙasa sai mala'iku suka ce ya ubangiji ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a shin zaka sanya a doron ƙasa wanda zai yi barna a bayan ƙasa wa yafsidu fiha ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin za ka sanya wanda zai barna a doron ƙasa wa ya suku dima'a kuma sannan ya zubar da jini su duka kashe junansu da junansu to a wannan gaba malamai sun yi wato maganganu da yawa a kai me sa da Allah zai yi dan adam da ya shawarci mala'iku me sa mala'iku suka yi wannan tambaya waɗansu malamai suna cewa a ai suna yi mai yan adam hasada ne a uzu billahi a bakin su waɗansu kuma suna cewa ai sun yi wa Allah fito na fito kenan tunda ai ya tabbata a cikin alkur'ani Allah yana cewa su kam la yazqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun su mala'iku yadda Allah ya ce wa mu'minai la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi kada ku bada abin da Allah bai faɗa ba ku ce Allah ya faɗa kada ku bada abin da manzon Allah ya faɗa ba ku ce manzon Allah ya faɗa ma'ana kada ku yi ma Allah gaggawa kada ku yi manzon Allah gaggawa to mala'iku sun shiga wannan layi kenan tare da cewa Allah ya ce ba su haka to malamai muhaqqiquna masu tabbatarwa suka ce a'a wannan Allah ya tambaye su su kuma sun yi haka sun yi amsa ne saboda san hikimar da ya sa Allah ya ce zai ɗan adam a bayan ƙasa shi yasa suka tambaya ma'ana kamar sun ce ne ya ubangijinmu menene hikimar da zai sa ka kawo ‘yan adam doron ƙasa bayan su nan suna da hankali suna da sha'awa idan sha'awa ya yi ƙarfi ya danne hankali babu irin ɓarnar da ba za a yi ba saboda idan babu hankali to babu irin barnar da ba za a doron ƙasa ba ana hikaya wani mutum ya je wajen wata mata sai matan nan sai ta nemi ya lalata da ita sai ce a uzu billahi ina musulmi sai ya zan yi abin da Allah ya hana sai ta ce masa to tun da haka ne ga giya nan ka sha tun da ka ci wancan ka yi wannan ta sha ta yada a yi ina musulmi in sha giya sai dai ta yi yaudararsa ta gwada masa ai giyan mai sauki ne akan lalata ya yaudaru sai ya sha giya da ya sha giya hankalinsa ya fita a jikinsa ta yaudare shi ya yi lalata da ita suna cikin lalacewar yaron ta ya dame su da kuka ya ɗauki yaron ya wulwula ya wulwula haɗa shi da gini ya kashe kaga nan jiya ta zama mai ummul khaba'i kaga daga sha ba abin da zai faru lokacin da yana da hankali a jikinsa ya gane cewa ga abin da Allah ya hana amma da hankali ya fita sai da ya ƙara wani abin ma a kai bayan lalata kuma ya kisa to mala'iku da suka lura cewa dan adam yana da hankali yana da sha'awa hankali abu ne mai kyau sha'awa in aka in aka wuce iyakansa ba ya da kyau sha'awa tana da amfani amma kada ta wuce iyakarta hankali yana da amfani to wannan suka duba suka ce ya ubangiji wannan kam idan ka kawo su ba abin da za su yi a bayan ƙasa banda barna shi ta saba maka a bayan ƙasa mu kuma la ya sunan Allah ma amara mai faruna ma yumaruna mu ko ba ma sabo ya ubangiji in ibada kake so ya ubangiji ci maka na nusabbihu bihamdika ai muna tsarkake ka muna yi maka godiya wa nuqaddisu laka muna tsarkake ka Allah ya ce musu inni alamu ma la ta'lamu ni na san abin da ku sani ba na san abin da yasa zan kawo su saboda idan na kawo su nan za su zama kalmifofi na a bayan ƙasa a cikinsu zan aiko annabawa a cikinsu zan aiko manzanni a cikinsu akwai bayan Allah salihai akwai waliyai mutanen kirki akwai shuhadawu a cikinsu akwai muminai duka wannan in ban halitta su na kawo su ba ta ina za a samu waɗannan a ci a cikin su zan tantance mutanen kirki da wanda ba na kirki ba insha Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna ni na san abin da ba ku sani ba don haka ina sanar da ku cewa lallai zan kawo khalifa na a doron kasa inni ja'ilun fil ardi khalifa na وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين to da Allah ya ce musu inni alau ma la ta'lamuna ni na san abin da yasa zan kawo su saboda ni na san abin da ba ku sani ba wa allama adam al asma to wane ne khalifan nan da Allah zai sa a bayan kasa zai sanya shi a bayan kasa shine annabi adam da yayansa to Allah sai ya koya wa annabi adam sunayen dukkanin abubuwa wa allama adam al asma'a kullaha kowane irin sunan abu to nan ma malamai sun yi bayani ma'ana abin da Allah ya koya wa annabi adamu shine sunayen mutane sunayen mutane wasu malaman suka ce a'a ya koya mishi ne sunayen a mutane da dabbobi cewa ga wani ga wani ga doki ga jaki ga alfadari ga raƙumi ga tinkiya ga rago ga saniya ga muturu duk dai ga kura ga zaki ga giwa ga damisa waɗansu mazuwa da cewa ya gaya masa sunayen abubuwa ne akwai rana akwai wata akwai taurari akwai duwatsu akwai tsire-tsire akwai ruwa koguna kenan akwai koramai akwai tudu akwai kwari akwai gangare akwai gabas akwai yamma akwai kudu akwai arewa akwai hagu akwai dama akwai sama akwai ƙasa akwai rana akwai dare to duk irin wayannan suna ya koya masa wa allama adama al-asma'a Allah ya koya wa annabi Adamu sunaye kulla gaba ɗayansu sun ma'arzon alal mala'ika waɗannan abubuwan da Allah ya koya wa annabi Adamu ya sanar da shi sunayensu sai Allah ya bijirar wa mala'iku su mala'ikun da suke cewa a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak zaka sanya a bayan ƙasa masu barna masu zubar da jini ga muna in dai bauta kake so a maka ya ubangiji ga muna tsarkake ka muna gode maka ko muna tsarkake ka da ibada to Allah ya ce musu ga abubuwan nan ku gaya mun sunayensu aka bijirar musu da abubuwa ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء Allah ya fitar da wannan abubuwa gaba ɗaya nuna musu kamar yadda kake kallon TV haka a zahiri ya nuna musu yace to ku gaya mun sunayen waɗannan abubuwa an bi wuri da asma ya haula in kuntum sadiqin in dai kuna da gaskiya abinda kuke faɗin nan cewa idan suka zo aka kawo su ba abinda za su yi banda barna da zub da jini idan ne daga su kuke to ku gaya mun wannan sunayen waɗannan abubuwa waɗansu malaman suka ce a ai kafin a kawo mutane Allah ya halitta aljanu sai ya sanya su a doron ƙasa sai sanya su a doron da ya sanya su a doron kasa sai suka fara suna cutar da kansu da kansu suna kashe kansu da kansu ma'ana suna zubar da jinin junansu sai Allah ya kawo iblis da mutanensa suka yaƙi aljanu suka kashe su to sai suna sai mala'iku suna ganin mutane ma yan adam an kawo su za su yi na aljanu ne to sai Allah yake gwada musu cewa su din nan su tsaya a sama inda Allah ya halicce su ya fi musu su bari Allah zai kawo mutane wanda zai sanya su zama kalifofinsa a bayan ƙasa don haka Allah ya sayar da annabi Adam waɗannan sunan abubuwa ya bijar da su wa mala'iku ya ce to ku gaya mun sunayensu in dai da gaske kuke yi cewa idan suka zo ba abin da za su yi banda barna sai zubar da jini
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم suka ce sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji la ilma lana illa ma allamtana ba abinda muka sani face wanda ka koya mana wayannan ba mu san sunayen su ba wayannan abubuwa to wannan shine ladabi na magana tsakanin Allah da bayansa duk lokacin da bawa zai ubangijinsa magana to kafin ya fara magana ana so ya sarkace ubangijinsa wannan shine ladabin yi wa Allah magana kaga dai nan mala'iku Allah ya tambaye su an bi wuni da asma'i haula in kuntum sadiqina ku bani labarin sunayen wannan ku gaya mini sunayen waɗannan abubuwa inda gaske kuke yi akan abin da kuka faɗa kafin su ba da amsa suka ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka annabawan Allah su ma idan za su yi magana da Allah madaukakin sarki sai sun tsarkake shi kafin su yi magana da shi misali annabi Musa alaihi salam sai annabi Musa ya neme ga Allah yace Allah yana so in ganka arini anzuru ilaika qala lan tarini Allah yace ba za ka gane ba Musa da ya maza yace unzuru ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarini ka duba wannan dutse idan ya jura ta jallina to lalle kai ma za ka yi jura ganina saboda dutse komin rana komin zafin rana komin sanyi baya barin inda yake komin ruwan sama baya barin inda yake rana haka zai zai buge shi sanyi haka zai zai buge shi ruwa haka zai zai buge shi hazo ma haka zai zai zauna a kansa shi ba wani yanayi da yake sa shi ya canza Insha Allah ya ce to Musa idan dai ranan nan a dutsen nan sai ya juya ta jallina to lallai kai ma za ka iya gani na Allah ya ta jalli cikin dutse sai dutse ya zamo gari falamma ta jalle rabbu lil jabali jalahu dakkan wa kharra musa sayqa falamma afaqa qala subhanaka tubti ilayka yana farfadowa yace subhanaka sai ke tabbata a gare ka kafin ya ce wani abu النبي يونس عليه السلام النبي يونس عليه السلام يا جي يا كرا متعننسا da ya kira su zuwa ga Allah sai suka ki su yi imani sai ya yi gajen haƙuri sai ya yi fishi sai ya tafi bayan ya tafi sai suka yi shawara da junansu suka ce a'a kun fa mutumin nan manzon Allah ne da gaske muka kimi masa biyayya ya tafi ya bar mu to lalle fishin Allah zai sauka a kanmu dan haka mun imani sai suka ce sun yi imani shi kuma annabin ya riga ya tafi da ya je sai ya hau jirgin ruwa ana tafiya an je tsakiyar ruwa sai jirgi ya fara tangal-tangal zai fadi sai mai jirgi ya ce lallai akwai mai laifi a cikin jirgin nan saboda jirgina idan goga yana wannan motsin to lallai akwai mai laifi ne ko dai gujajjen bawa ko wani mai laifi da haka akwai ƙuri'ar da muke yi in an yi ƙuri'a duk wanda ƙuri'a ta faɗi a kansa maimakon a halaka gaba ɗaya shi za a jefa shi a ruwa aka yi ƙuri'a ƙuri'a ta faɗi a kan annabi yunus sai aka jefa shi a ruwa shi ne mai laifi ana jefa shi a ruwan kifi ya haɗe shi ya zauna da labi da bibar da ila ya ba su ma'ana annabi yunusa da bai ce la ila illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ba da har yanzu yana cikin kifi har sai ran tashin alkiyama zai fito walaula annahu kana min al-musabbihin la labisa fi badnihi ila yawm yub'athun da bai kasance cikin masu tasbihi ba to da zai zauna cikin kifin nan har ranar tashin alkiyama amma da ya ji zafin cikin kifi sai ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai kifi ya ji ba zai iya rike shi ba sai ya wurgar da shi bakin gaba to manzo Allah ya ba mu lakari ya gaya wa wani sahabi kafin mu tashi anan zan baka wani sirri da suka tashi ya Rasulullahi ka ce in mun zo za mu bar wurin nan za a bani lakani sai ya ce addu'an zunnun annabi yunus فظنون يصبح مغادبا فظن ان لن نقدر عليه فنادي في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك inni kuntu min adh-dhalimin sai duk lokacin da ka shiga damuwa in ka rike wannan tasbihi Allah zai fitar da kai duk damuwan da kake ciki duk bukatar da kake da ita ka dauki wani adadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kai ta faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin bukatarka za ta biya in ji manzon Allah ba in ji ni ba sallallahu alaihi wasallam kuma shi wannan tasbihi da ake yi shi ne a cikin aljanna idan ka yi za a kawo maka duk bukatarka in kana da bukata Allah ya ce ya hore mana komai na aljanna jin daɗin aljanna abinci abin sha da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba to daga bukata ta taso na bukata abinci ba za ka ce a kawo min abinci ba kawai za ka ce subhanaka allahumma kana faɗa haka shikenan za ka ga mala'iku sun shigo suna salamu alaikum sai a kawo maka abubuwa gashi nan hadimai wajen mutum dubu goma na mala'iku kowa yana rike da faranti na zinariya da nau'in abinci kala-kala kowanne abin da yake kan wannan ba shine akan akan wannan ba duk wanda kake so haka zaka ci a duk lokacin da kake so Allah ya bamu da me yake samu wannan aljanna ma sai ka ce subhanaka to malam zikiri yayi amfani aljanna ina kuma a duniya dole ka zama zakiru in baka zama zakiru baka koyi da annabi Muhammadu ba Allah ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera Allah ya ka annabi ne zan mu koyi da shi ga gudan iyawan mu laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasana akwai abun koyi mai kyau game da manzon Allah amma Allah ce liman kana yarjullah ga wanda yake tsammani ko kuma yake kaunan saduwa da Allah ta lafiya lau wal yawmal akhir wanda yake da imani za a je je je halarci filin alkiyama da yace wa sama kafiran wa hajja kafiran wa zakka kafiran bai faɗi haka ba a'a ba wanda ya azumi da yawa ko wanda ya zakka da yawa ko wanda ya hajji da yawa a'a wanda ya yi zikiri da yawa wa zakara Allah kathira Allah ba abin da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkuru Allah dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila Allah yana so mai masa zikiri mai yawa Allah ne bai ce mai yawa ka san yanayin da yawa wajen Allah ai yanzu a cikin mun nan akwai wani yanzu idan ka bashi dubu ɗari ka bashi mai yawa amma wani ko miliyan ɗaya ka bashi baka bashi mai yawa ba to Allah ne bai ce mai yawa ka sani sai dai ka iyayenka sai sa manzo Allah ya ce idan mutum ya farka cikin dare ya farkar da iyalinsa cewa tashi ki ibada tashi ki ibada in ma bai tashi ba kaɗan da yabo ruwa ka yi ya mata a fuska tashi ki ibada to da shi da matar tashi za a sa cikin masu zikirin Allah da yawa za zama cikin azzakirin Allah kafiran wa zakirati ko kuma idan ta farka za ta yi ibada ta zata samu mai gida mai gida ta fi kai ibada mai gida in bai farka ba ta yi yafa masa ruwa a fiska mai gida ta fi kai ibada to in suna haka Allah zai sa su cikin masu ambaton Allah da yawa Allah ya sa mu daga ciki to kaga tasbihi shine ya rike duniya kuma duk wata halittar Allah tana tasbihi kowace irin halitta yanzu masallacin da muke cike na tasbihi kafirin da muke zaune na tasbihi abubuwan daukan da muke amfani da su suna tasbihi abin da ke jikin mu yana tasbihi fankan nan tana tasbihi wutan nan yana tasbihi rumfan nan tasbihi yake bishiyoyin nan tasbihi duk abin da muke iya gani da wanda ba ma iya gani suna tsarkake Allah kuma Allah ne da kansa ya faɗa yace wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu iyaka ba za ku san da ba za ku fahimci irin tasbihin da suke yi ba amma Allah da suke yi wa ya sani annabi Isa alaihi salam lokacin da Allah ya masa tambaya da kai da mutanen gidanka ko kuma da kai da mahaifiyarka kai ne kace mutane su rike ku a matsayin alloli a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah sai ce ne qala subhanaka ki fara da kake Allah to duk halittar Allah haka suke da ladabin yin magana da Allah duk lokacin da zaka yi magana da Allah ubangiji to ka fara tsarkake shi to wuta ita sai ta yi girman kai Allah ya ce halim talati shin kin cika ta ce halmin mazidin maimakon ta ce subhanaka halmin mazidin sarki ya tabbata a gare ka akwai ƙari ne kin cika ce akwai ƙari ne Allah ya ce akwai kuwa Allah ya taka ta da dunduniyarsa ya azabtar da wutan subhanahu wata'ala ba abin da take cewa sai qaf qaf qaf saboda tayi wa Allah rashin kunya bata tsarkake Allah ba kafin ta amsa wa Allah tambayar da ya mata to shi yasa nan mala'iku suka ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji suka bi sauran halittun Allah yadda idan za su yi wa Allah magana suke yin tasbihi tasbihin nan yana da amfani matuka mutum ya rike subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ya rike yi kana tafiya bai nauyi a bakinka kamar hadisin da Imam Bukhari ya rufe littafinsa da shi kenan yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai kalmomi guda biyu kalimatani khafifatani ala lisani kalmomi ne guda biyu suna da sauki akan harshe khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani suna da nauyi akan mizani kuma bugu da ƙari habibatan ila rahman Allah ubangiji yana son wayannan kalmomi wayanne ne kalmomi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalmomi shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kana tafiya kana subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sakon ɗaya ya maka yawa ka faɗi kana kwance bacci ya ki zuwa maimakon kai ta tunani ya zan yi bacci kai ta subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar akwai salat tasbih da ake yi salatin sallan gafara shi ma gashi nan to da ka tasbihi abu ne wanda yake da can gaske rike shi mu kula ambaton Allah ne a suka ce subhanak sarki tabbata gare ka ya ubangiji la ilma lana ba mu da ilimi illa ma allamtana face abin da ka sanar da mu innaka ilinna ya Allah anta al'alimu kai ne masani na gaskiya duk wani masani kai ka sanar da shi alhakimu kuma kai ne gwani to kaga anan Allah ya fifita dan adam akan mala'ika saboda me ilimi to kaga ilimi abu ne mai muhimmancin gaske shi yasa Allah abin da ya fara yi wa gaya wa annabi Muhammadu cewa kai karatu iqra' kai karatu ma'ana abin da zamu fara da shi neman ilimi yaron kana shekara ɗaya biyu uku kai shi makaranta kafin ya fara magana ya buɗe bakinsa da karatu maimakon ya buɗe bakinsa da ashariya da maganganun banza a guwa a layi a kai shi makaranta tun bakinsa bai buɗe ba ya fara ya fara magana da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fatiha da karatun alqur'ani to don haka ilimi abu ne mai mahimmancin gaske wanda kowa ya san mahimmancinsa da ba don ilimi ba da ba mu mun zo na nan ba da ba dan ilimi ba da mu samu wannan sautin da zai rika isarwa ba da ba dan ilimi ba da mu samu wannan fankoki ba da ba dan ilimi da mu samu wannan haske da zamu yi amfani da shi ba da ba dan ilimi ba da mu samu wannan abun dauka da muke amfani da shi ba da ba dan ilimi ilimi ba da mu samu mota da ta kawo mu nan ba duk abin da muka sani ko muka gani da wanda da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ilimi ne ya inganta shi yau mu dauka kai dan kasuwa ne baka je makaranta ba ka tashi kawai ka zama dan kasuwa da Allah ya maka budi a kasuwancinka sai ka ce yara a ni na wutar da ku kasuwa ku je ku nemi ilimi sai ka tura yaron ka je karatu idan ya dawo wannan kasuwancin da yake sai ya bunƙasa shi fiye da kai saboda me ya je ya nemi ilimi ilimin ya nuna masa hanyoyin da za a bi mafi sauki a samu riba mai yawa ba tare da an wahala ba in kai makiyayi ne ka tura ɗanka ya je karatu na kiwo za a zo a yi kiwo kuna huce a gida ba sai kun yi ta yawo a dazuzzuka ba kuma ku fitar da abu mai amfani nonon da shanu suke fitarwa a sarrafa shi a maida shi a kwali ko a roba ana sayarwa kaga ilimi ya yi amfani mu da haka ilimi ba ta inda baya da amfani kaga nan mala'iku Allah ya musu wato ya fifita ɗan adam a kansu saboda ilimi ya bijiro da abubuwa ya ce ku gaya mun sunayen wannan abubuwan suka ce ya ubangiji ba mu sani ba to sai aka fifita annabi adamu tun da shi ya sani وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نعم
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allah malaukakin sarki ce to tunda ba za ku iya ba annabi Adamu ba su labari me ya sunan wannan me ya sunan wannan ya Adamu an bi hum bi asma'i ka ba su labarin sunayen abubuwan da ba sani ba kaga annabi Adamu anan ya zama me ya zama malamin mala'iku ya zama malamin mala'iku shi almajirin Allah ne Ubangiji, Allah ne ya sanar da shi. Su kuma mala'iku annabi Adamu ne ya sanar da su. Don haka a shi annabi Adamu almajirin Allah Ubangiji, su kuma mala'iku almajiran annabi Adamu. Malamai sun yi bayani magana da yawa akan shin da mala'ika da ɗan Adam wa ya fi wani fifiko, wa ya fi wani. malamai da yawa sun tafi akan cewa mala'ika ya fi ɗan adam mala'ika ya fi ɗan adam daga cikin hujjojin da suke kawowa suka ce ai Allah maɗaukacin sarki ya fi cikin alkurani a tarihin wani annabi yana ce musu wala aqulu lakum annabi nuhu yana ce wala aqulu lakum inni malak ai ban ce muku ni mala'ika bane da kuma lokacin da Allah ya turo ɗan adam ya zo sai kafaran maka suna cewa Allah ya rasa wanda zai turo sai mutum mai sha bai turo mala'ika ba to kaga suna ganin su mala'ika ya fi ɗan adam sannan ya zo a jisir kursi Allah malaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani duk yanda bawa na ya zace ni haka zai same ni musamman ya ambace ni in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni ni kadai wato in ya ambace ni shi kadai a zuciyarsa ni ma zan ambace shi ni kadai ba tare da wani ya ji ba yanda ya ambace ni ba wanda ya ji to ni ma zan ambace shi ba wanda zai ji tunda ai ya ce fadkuruni azkurkum ku ambace ni in ambace ku to in ka ambace Allah kai kare a zuciyarka Allah ma zai ambace kai kare shi kadansa in ko ka ambaci Allah cikin jama'a fa in zakarani fi mala'in zakartu fi mala'in khairin minhu a wata riwaya khairun min mala'ihi to zan ambace shi a cikin jama'a da tafi jama'arsa jama'a da tafi tasa to wannan jama'an da ake nufi anan jama'an mala'iku to da wannan hujjoji waɗansu malamai suka tafi akan cewa mala'iku sun fi ɗan adam da haka zo wajen kyau tijjani radiyallahu anhu aka masa wannan tambaya shehu tijjani yawanci wato abin da ya gagari malamai irin wannan ne ake kawo masa sai ya kawo mafita to da aka tara su da yawa duk amsa da ya bayar ya zama kamar zinariya ne a cikin maganganun malamai to sai aka ce abin da irin waɗannan ilmomi da yake bayarwa amsoshi da yake bayarwa almajirin sai ya tara su a littafi guda sai ana kiran littafin jawahirul ma'ani gwalagwalan ma'anoni tunda an ce jawhar guda ɗaya ne idan suna da yawa za ce jawahir a irin haka kafin mu warware wannan wani mutum ya yi tafiya ya dawo da ya dawo garinsu da daddare sai ce bari kafin isa gida misali mukaddara ya fito nan maiduguri ne gidansa na cikin gari to da ya zo nan sai ce bari ya shigo masallacin nan ya yi sallah in ya yi sallah sai isa gida to da ya tsaya zai yi sallah ba kowa a masallacin da ya je wajen alola sai ya tsinci kuɗi mai yawa a jaka sai ya ɗauki wannan kuɗi ya yi alola da ya alola ya shiga masallaci ya sallah har ya idan da sallarsa ba wanda ya zo ya gama abin da zai yi yana so ya tafi wajen iyalansa yana tunanin wannan dukiya yace duk mai wannan dukiya in ya je ya fahimci dukiyar nan baya tare da shi hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya dawo ne inda yake sai ya dauki wannan gaka sai ya sa kafan cinyarsa ya zauna bawan Allah yana jiran mai dukiya ya dawo in a zamanin yanzu ne zai yiwu an ja cewa ni bai daga can arziki ko yana zaune shi kawai yana jira ne mai shi ya zo ya bashi kayansa yana zaune can sai ga wani mutum ya zo a firgice ya je wajen alwala ya duba ya duba bai gani bai dawo ya samu wannan mutum malam malam da Allah ka yi tsintuwa akwai abu da na bari a nan sai ya daga cinyarsa sai ya daga jakan haka ya ce ko wannan ne sai ya fauce jakan ya ce kai din nan in ba dan aljanna bane mata ta ta sako uku na barka lafiya ko tukunci bai bashi ba yace kai din nan in ba dan aljanna bane mata ta ta saku ku sai tafi abun sa sai da ya koma gida an kula da sun kwanta sai ce kai na bai wata magana waye san nan aljanna in ba Allah ba gashi na ce wani mutum shi in ba dan aljanna bane mata ta ta saku ku sai ba zan yi tafi neman fatawa wajen malamai duk malamin da ya je karanta su a ayi matarka ta saku duk malamin da ya je ga ta kai ayi matarka ta saku sai aka ce masa ai ya samu labari a wani malami ya zo daga sahara sai wuce ta nake na radiyallahu anhu bari ya je tambaye shi sai je sai wuce jani ya karanta masa kissa sai wuce jani ce ka je ka rike matarka bata saku ko so ɗaya ma balle sa uku to wannan labari sai ya baza gari ga ba malamai gari sun ba da fatawa ga wani bakon malami ya zo ya ba fatawa da ta saba da tasu sai aka kai shi kara wajen sarki sarki ga abin da ake cike yake a tara malamai aka tara malamai yace a kira shi ofisiyani aka kira shi an ga wata malam kai ne ka bada fata wanda ta saba wa dukkanin malamai na garin nan yace kware kuwa a ina ka samu naka hujjan yace a littafin Allah sai malaman suka kada kunnuwan alqur'ani nan dai da muka sani yace kware kuwa cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa shin wannan mutum lokacin da ya tsinci dukiyar nan zuciyarsa ba ta so tana so ko ba ta so tana son dukiyar nan amma me yayi sai jihadi ya hana ransa abin da yake so saboda me yana tsoro ran da zai tsaya gaban Allah wa amma man khafa maqama rabbih wanda yayi tsoro zai tsaya gaban Allah ubangijinsa wa nahan nafsa ya hana zuciyarsa anil hawaya san son zuciya me makomansa fa innal jannata sai ma'awai majin makomansa aljanna ce haka aljanna ya tafi shikenan sai malamai suka sallama to irin wannan an tambaye shi tijani an tambaye shi tijani shin da mala'ika da mutum kam waye fi wani ne sai ce to magana akwai tafsil akwai filla filla su mala'iku ba sa sabon Allah la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ko yaushe suna cikin bautan Allah ne shi yasa ma ba sa cin abinci ba sa shan ruwa balle su tsaci bayan gida balle su ji sha'awa su je wajen iyalinsu babu wannan ba sa aure su ba mata bane ba maza bane sunan su mala'iku bayin Allah ko yaushe suna cikin bautan Allah Allah duk abin da yake su yi suna yi ba sa sabawa shi kuma dan adam yayi biyayya ya saba yayi biyayya ya saba da haka imaninsa na dan adam yana raguwa lokacin da ya saba wa Allah yana karuwa lokacin da ya biyayya wa Allah na haka su mala'iku kullum imanin su gaba yake yi baya baya dan adam imaninsa yana yin gaba yana yin baya shi yasa manzo Allah yace wato la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mazinaci lokacin da yake yin zinansa musulmi ne amma ba mu'mini bane da mu'mini ne imanin sa zai hana shi la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun haka barawo lokacin da ya saci kayan wani musulmi ne amma ba mu'mini bane da mu'mini da imanin sa yana shi daukan kayan da ba nasa ba to akwai kuma waɗanda imanin su kullum wato gaba yake yi su ne annabawa su mala'iku imanin su a cike yake baya gaba baya baya cikakken imanin suke da shi su kuma annaba kullum imanin su gaba yake yi mu kuma irin mu imanin mu yana raguwa da sabon Allah yana karuwa da biyayya wa Allah yanqusu bil ma'asi wa yazidu bil ta'at to dai dibi wannan shehu tijani sai yace wal basharu afdalu walmalaku akmalu wato dan adam ya fi mala'ika fifita amma mala'ika ya fi dan adam cikar kamala saboda baya sabo dan adam kuma ya fi mala'iku fifiko saboda akwai annabi muhammadu a cikinmu to kaga nan yana tabbatar mana cewa annabi adamu ya zama mai malamin mala'iku آه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض لو قتلنا النبي آدم يباس العباري تشي أولنا شيني كذا أولنا شيني كذا أولنا شيني كذا أولنا شيني كذا فلما أنبأهم بأسمائهم باين يا باسو يا إندي يجي أمسو سونا وإن أبوه falamma an ba kara alam aqul lakum shin ban gaya muku ba ku malaiku inni alamu ghaiba samawati wal ard na san abin da yake koyi cikin sammai da ƙasa wa alau ma tubduna ma kuntum taktumun da duk abin da kuke bayyanawa da ma wanda kuke koyewa duka na sani inji Allah dan haka idan nace zan yi abu kawai na sanar da ku ne dan haka duk abin da Allah ya a bayan ƙasa mutum ko ya san hikimar abun ko bai sani ba akwai hikima ciki ko ya sani ko bai sani ba akwai hikima ciki tunda dai Allah ne yi da haka sai a bar wa Allah saninta inni alamu ghaiba samawati wal ard shi ne san abin da yake koyi a cikin sammai da ƙasa wa alaw ma tubduna da duk abin da kuke bayyana shi wa ma kuntum taktumuna duk abin da kuka kasance kuna koyewa duk wa'annan abubuwa duka inji Allah na san su da wanda kuka bayyana da wanda kuka koye da haka za mu dakata a nan muka zo za mu dora inda muka tsaya wanda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya karbi ibadunmu Allah ya biya bukatunmu Allah ya ba wa kasar mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba Allah ya biya wa kowa bukatunsa Allah ya yi wa kowa damuwansa barkan manzon Allah Allah kuma Allah ya mana rama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ya yanta wuyayen mu daga shiga wuta cikin wannan wata barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu Allah ya kara masa lafiya barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا الهادي الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون الحمد لله السلام عليكم